أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم وبعد إن شاء الله قرأتم من ولا لتافين البردة زام تاشي فصل الثاني فصل نتقن في جهاد في جهاد النبي صلى الله عليه وسلم أتكين جهاد النبي صلى الله عليه وسلم wanda bugunsu na gida da sun ce fi ijtihadi eh wannan fasalin ba fasalin ijtihadi bane in an ce ijtihadi bangaren himma da kokari na ibada to amma wannan fasalin zai magana ne akan jihadi saboda haka ba fi ijtihadi bane fi jihadi eh ra'at qulubal ida an ba'u bi isbihi kana ba'atan ajfalat gufulan min ganani ra'at urubul ida an ba'u bi isatihi an ba'u bi isatihi labarin aiko shi an ba'u bi isatihi labarin aiko shi ra'at ya firgita qulubal ida zakatan makiya labarin aiko maiki sallallahu alaihi wasallam ko kuma bi isatihi shine kamar na yaki eh ba ba asa bane ma shine ma bi isa ne eh an ba'u bi isatihi labarin yakin sa ra'at qulubal ida ya firgita zuciyar makiya kamar yadda ya tabbata cikin hadisi ma yake sallallahu alaihi wasallam yace an fifita da abubu annabawa da abubuwa guda shida karshe yace an taimake ni da razani idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai je yaki da guri da kwana 40 to duka zukatan su hankalin su ya tashi to an ba'u bi isatihi labarin yakin sa ra'at ya firgita qulubal ida zukatan makiya kana ba'atin kamar kukan zaki ajifalat da yake firgita gufulan rafkanannu minal ganami daga dabbobi eh gufulan shi ne rafkanannu minal ganami daga dabbobi ana zaune katsan ba su ba tsaban shi suka ji kukan zaki kuma ko da a yanzu idan kana so ka gane irin wannan karatun ko a yanzu mutum yana so ya gane irin wannan karatun ka samu dabbobi irin wanda ba su saba zuwa gari ba irin dabbobin daji wanda ba su saba jin dirin mota da sauransu ba idan suka zo wucewa ta gari idan mota ta fara in suka ji dirin mota za ga dabbobin suna gudu suna firgita saboda ba saba jin wannan dirin ba saboda ne su gufulan ne a yi rakkanannu ne dirin mota wani abu ne wanda ba saba shi ba har yanzu na akwai dabbobin da kamar musamman irin na udawa wanda suke zama cikin daji dirin mota yana firgita su to saboda haka an ba'u bi isatihi labarin yakin sa ra'at qulubar ila ya firgita zukatan makiya kana ba'ati kamar yadda kukan zaki ajfalat yake firgita gufulan rakkanan numin ganami daga dabbobi wanda ba zato ba tsammani suka ji kuka to irin yadda suke firgicewa haka kafirai suke firgicewa idan annabi sallallahu alaihi wasallam zai kawo musu yaki ma zala yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta haka bilkana lahaman alawa bami ma za la yalqahum fi kulli mu'tarakin hatta haka bilkana lahaman alawa bami ma zala annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yalqahum yana haduwa da su kafirai fi kulli mu'tarakin a cikin dukkanin gurin yaki bai gushe bai yana haduwa da su a cikin dukkan wani gurin yaki shine fi kulli mu'tarakin a cikin dukkanin wajen yaki daga mu'araka ne mu'araka shine yaki mu'taraki shine gurin da za a hada gwamza yaki to ma za da yalqahu annabi sallallahu alaihi wasallam bai gushe ba yalqahu yana haduwa da su fi kullum mu'tarakin a dukkan wani fagen yaki hatta hakau lahaman alawa bane hatta hakau har sai da suka yi kama da lahaman nama alawa bane akan rizo bilkana saboda sukar mashi eh suka bare hatta hakau har sai da suka yi kama da lahaman nama alawa bari a kan runo runo wata iriyar waya ce wacce ake gasa nama da ita mu da yawanci a zaure da ana fasara mana shi da runo eh wata waya ce da za ka ga mahauta suna yi suna kafa ta eh amma yawanci na ga yanzu mahauta ba ku cika amfani da ita ba amma da muna ganin ta sosai waya ce za a kafa a ɗora nama a kai a ɗora nama a kai sai ya rika gasuwa musamman irin su balangu eh za ga abin ne abu ne kamar na waya haka ana yin sa da rodi ana yin sa mai karfi eh kamar wasu kamar har yanzu ma wasu suna yin babbaka da shi shine wadani saboda yadda mashin sahabbai suka sassoki jikin kafirai in ka gani kai ka ce nama ne aka dora shi a wajen gashi waddul sirara fakalu yagbiduna bihi ashala ashalat ma'al ikibani warwakani waddul sirara su waɗannan kafirai da suka haɗu da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam wajen yaƙi waddul firara sun yi buri su gudu waddul firara sun yi burin guduwa amma guduwar ba dama shine waddul firara sun yi gudun su tsere sun yi burin su tsere fakadu sun kusata yagbiduna su rika yin buri bihi da wannan gudun a shala'a gaba shalat wanda ta tashi sama ma'al ikibali tare da gaggafa warrakani da kuma mikiya a nan abin da yake nufi waddul firara su kafirai a fagen yaƙi idan suka haɗa ma'aikin sallallahu alaihi wasallam sai sun yi burin ma ina ma sun tsere sun gudu shine waddul firara sun yi burin tserewa fakadu sun kusata yagbi duna yadda za su rika yin buri bihi da wannan gudun a shala'a sun kasance suna burin ina ma su ne a shala'a gaba shalat wanda ta tashi sama ma'ala ikibari tare da gaggafa warrakani da da shahu ma'ana kafirai sau tsabar tsoro da suke so su gudu idan suka ga shahu ko gaggafa ko shirwa ta ɗauko abu ta yi sama da shi suna burin ina ma su ne wannan abin da shaho ko gaggafa ta ɗauka sai sama da shi kaga misali sun yadda kenan su shiga kowane irin bala'i akan yaki da annabi eh dan tsako da shago ya dauka ya sama da shi kafirai suna buri ina ma su ne wannan dan tsakon da shago ya dauka zai je ci akan su tsaya su karo da karo da annabi sallallahu alaihi wasallam ina fatar an fahimci wannan baitin eh waddul firara sun yi burin gudu fakadu sun kusa da yagbi dula daga gibda ne ai shi ne kamar son abu ko wani fakadu sun kasance yagbi duna suna burin ina ma su ne a shala'a wata gaba wannan a gaba shalar da ta tashi sama ma'ar iban tare da gaggafawar rakami da shahu ko mikiya shi ne abin da ke nufi kamar layali wala ya daruna iddadaha ma lam takun lil layali al ashhurul hurumi kamar layali darare sun wuce wala ya daru na iddataha amma kafirai ba su san iddataha adadin kwanakin ba saboda tashin hankali idan annabi sallallahu alaihi wasallam yace zai kawo guri hari sai an waye gari sun kasa gane yau wata rana ce shine la ya daru na iddata ba san ma adadin ta ba san ma yau nawa ne ga wata ba saboda tsabar tashin hankali shine wala ya daru la ya daru wala ya daru na iddata ba san ma adadin kwanakin ba yau nawa ne ga wata malam takun min layal al-ashhurul hurmi in dai ba malam takun matakar mata kasance min layal al-ashhurul hurmi daga kwanakin nan ne na ashhurul hurmi wadanni masu alfarma ba shine inna iddata shuhuri inda Allah isna ashara shahran fi kitabillahi yawma khalaqa samawati wal ardi minha arba'atun hurum in dai ba wadannan wadanni guda hudu masu alfarmar bane to ba su da kwanciyar hankali shine watan rajab da zulqa'ada da zulhijja da al-muharram iya waɗannan watannin kafirai shi ne suke da kwanciyar hankali saboda tsoron me zai je ya zo ka an na madini baifin hallasa tuhun bi kulli karmin ila na lil ida karmi ka an na madini baifin ka an na madini kai ka ce shi wannan addinin musulunci baifin wani irin bako ne hallasa tuhun da ya sauka a farfajiyar kafirai addinin musulunci kamar wani irin bako ne da ya sauka a farfajiyar kafirai shine ka annama addini kai ka ce wannan addini na musulunci baifun wani irin bako ne hallasa hatun da ya sauka a farfajiyar su kafirai din bi kulli karni da dukkanin wani sadauki karni mai matukar sha'awa ila lahamil ida zuwa ga naman makiya amma a yanzu shine zaka siffanta kamar mutanen da garinsu yake cikin tashin hankali garinsu yake cikin tashin hankali aka ce yan bindiga sun shiga garin kaga wannan yan bindiga su kowa so yake ya samu wanda zai kashe ko ya kidnapping ɗinsa to irin wannan tashin hankalin da suke ji shine ka annama dinu kai ka ce addini ya zaifin wani bai ko da sallar satin da su kafar fajiyar kafirai bi kulli karnin da dukkanin wani talauki karin mai matukar sha'awa ila lahamil ida zuwa ga naman makiya shine dai a yanzu kai misali da garin da yan bindiga suka shiga to haka irin wannan tashin hankalin kafirai suke ji wajen tunkarar annabi da yaki sallallahu alaihi wasallam yajru ba'du kamisin fawqa sabihatin يرمي بموج من الأبطال ملتدم يجر بحر خميس النبي صلى الله عليه وسلم يجر ينا جاغورنتا شيني يجر كمان جاني يجر بحر خميس ينا جم بحر خميس كوجين بيار فوق صالحة a saman masu gaggawa ko ka ce fauka sadihatin a saman masu linkaya amma dai sadihatin dinan an kawata da ma'anar masu gaggawa shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya jirru baharu kanisin yana jan kogi ne amma kanisin ne kusurwa biyar ba kogi ne irin na ruwa ba annabi yana jagorantar kogi ne amma baharu kanisin kogi ne kusurwa biyar fauka sabihatin a saman masu gaugawa saboda haka ba ruwa ba kenan yari shi wannan kogin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake jagoranta kogi mai kusurwa biyar yarmi yana jifa bimauci da wata iriyar kumfa kumfa ta ruwa sai ce maka a'a minal abdali na sadaukai shi ma da ke da bugun gida da gida minal abdali bugun na gida sai minal abdali abdali dan ara adan jata nu ara adan jata sama ta koma lan ara minal abdali na sadaukai multadimi masu haɗewa kaji shi wannan kogin na maki sallallahu alaihi wasallam ba kogi ne na ruwa ba shine ya jirru babu kamisin yana jagorantan kogi baru kamisin kogi mai kusurwa biyar fauka sabihatin sama masu gaggawa yarmi yana jifa bimaujin da wata iriyar kumfa min abu ɗari ta sadaukai mai taɗin mai haɗewa mana mai halakarwa kaga wannan ba ko kaga dan ma ka gane cewa ba kogi ruwa bane kenan min kulli muntadilin lillahi muhtasibin yasubi mustasilin lil kufri mustalimi min kulle muntadidin to su waɗancan fasadaukan da wannan kogi yake ambaliyar su eh min kulle muntadidin ga dukkanin wani mai ibada wannan kumfar da yake jefawa na sadaukai to sadaukan fa min kulle muntadidin ga dukkanin mai ibada lillahi ga Allah muhtasibin ko mai neman lada a gurin Allah ka san mutumin da yake mayaki babu wani abin da za a biya shi in ba lada zai samu a gurin Allah ba in aka ɗauki kuɗi ma aka ba ka ƙarshe mutuwa za ka yi to shi ne min kulli mun tadibin saboda haka babu abin da yake sawa mutum ya iya tsayawa ya jure masifa kamar cewa yana son lada ne a gurin Allah shi ne min kulli mun tadibin ga dukkanin mai ibada lillahi saboda Allah mu hutasimin ko mai neman lada a gurin Allah ya fito yakin ne ba da niyyar ya samu kuɗi ba ba da niyyar ya samu ɗaukaka ba ba da niyyar ya samu wata daraja ba a'a kawai yana neman lada ne a gurin Allah yana shige tsaf a kashe shi dan ya je ya shiga aljanna shine min kulli muntadibin lillahi ga dukkanin mai ibada ga Allah buhu tasbih ne neman lada yasu shi irin wannan mutumin yasu yana yin timbe eh bi mustasirin lil kufri da ne yanke kafirci eh shine bi mustasirin da wani irin makami mai yankewa da kufri ga kafirai musu ɗalimi wanda yake mai halakarwa mustasirin shine kamar na tumbukewa da ma'anar yankewa kenan ya so yana yin timbe bai mustasirin da wani irin makami mai tumbukewa da kufri ga kafirai musu ɗalimi mai halakarwa ko kace mai yankewa حتى جرت ملة الإسلام وهي بهم من بعد غربتها موصولة الرحم hatta gadat millatul islami millatul islami addinin nan na musulunci hatta gadat sai da ya kasance wahaya bihin ya kasance a gurinsu mausulatar rahimi abin sada zumunta wanda ke da wani gida gira mausulata ba mausulati ba ba mausulatu ba ruku annan amerika fata mausulatar rahimi mai sada zumunci min ba da gurbatiha bayan da addinin musulunci ya kasance bako addinin musulunci shine bako ya yi same su amma sai zama duk wani zumuncin su yana da ta'alluki da shi wannan addinin ko da mutum kuna gaba da shi a jahiliya ran da ya musulunta ka musulunta sai ya zama ka fi sansa da uwa da uban da basu musulunta ba shine hatta ga das har sai da aka wayi gari millatul islam wannan addinin musuluncin wahaya bihim sai ya kasance bihim a wajen su sahabbai mausulatar rahimi mai sada zumunci ne min badi gurbati ha bayan ya kasance da bako ne makfulatan abadan mirhum bi khairi abin wa khairi ba'alin falam taitam wa lam ta'ini mausulatan abadan minhum bi khairi abin mausulatan sai addinin musulunci ya kasance mausulatan halin kasancewarsa a makfulatan afwa makfulatan sai addinin musulunci ya kasance abin kiyayewa daga kawaran kifala ne kamar na reno ne makfulatan sai addinin musulunci ya kasance abin reno ko kuma kace abin kiyayewa ne abadan har abada minhum a cikin su bi khairi abin da ke yin akuba shine annabi sallallahu alaihi wasallam sai addini ya kasance abin kiyayewa ko kuma ana renansa ne bi khairi abin da fiyayyen uba abadan har abada minhum a cikin su kaga an samu fiyayyen uba kaga zai zai kula da ɗansa kenan to annabi sallallahu alaihi wasallam shine uban addini bi kairi abin da fiyayyen uba shine annabi wa kairi ba'ale kuma addinin musulunci sai zamto ya samu wata iriyar kariya ko kace ya samu gata bi kairi ba'alin da fiyayyen mushi shine sayyidina abubakar falam taitam addinin musulunci ba ta mareci ba saboda bi tana da uba shi ne annabi sallallahu alaihi wasallam walam ta'ini addinin musulunci ba ta yi ba ta zauna gwauruwa ba saboda tana da miji shi ne sayyidina abubakar radiyallahu ta'ala anhu kaga wannan shine mazhabi kenan na ahlus sunna na gaskiya eh ba a rena sahabbai eh humul jibalu fasal anhum masadimahum mu sadimahum ma zara aw minhum minhum fi kulli mustadani humul jibalu su sahabbai sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam saboda jarumtarsu da juriyarsu humul jibalu su ne duwatsu in ka gan su saboda jarumtarsu humul jibalu su sahabbai duwatsu ne saboda juriya ka san dutse shi ne wanda baya bukatar ya ce a kamar bargo ya lullaba in ana jin sanyi in ana sanyi dutse shi ne wanda baya bukatar a zo a kafa masa rumfa ko lema in ana zafin rana saboda haka sahabbai saboda dakewarsu akan duk abin da annabi ya umarce su to in za ka siffanta suka ce humul jibalu su ne duwatsu kaga dutse baya jin duka fasal anhum fasal ka je ka tambaya anhum game da sahabbai musadimahum wuraren yakin su shi ma nan mu sadimahum mun jayin da rafuwa fasal anhum musadimahum ka tambayi wuraren da aka kara da sahabbai ka je ka tambayi waliya ko ka aka da sahabbai me ya faru za ka tabbatar da cewa sun sahabbai humul jibalu duwatsu ne shine fasal anhum kaje ka tambayi musalimahum gurin karawa su ma zara aminhum idan kaje ka tambaya ka ji me ya faru to ma zara aminhum me ka gani minhum a wajen sahabbai fi kulli mustadani a wajen dukkanin gurin yaki shine min kulli mustadani a wajen dukkanin gurin karawar yaki eh ma zara aminhum me ka gani fi kulli mustadani a wajen dukkanin karawar yaki to har yanzu dai na baka adireshi wasal hunainan wasal badaran wasal uhudan fusuli hatin lahum adha min alwakami fasal hunainan imam al-busayri yace idan kana so ka san wane ne sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam kuma da yace maka su sahabbai duwatsu ne saboda jarumta to in kana so ka gaskata shi yace to wasal hunainan ka je ka tambaya jin hunainu ka je ka tambaya ka je ka karanta me ya faru a yakin hunainu wasal badara ka je ka tambaya ka ji yaya ta kaya a yakin badar wasal uhud ka je ka tambayi yakin uhud me ya faru to wannan abubuwan ka je ka tambaya to za ka gane me nake nufi fusulu hashin nau'o'i na mutuwa daga fasulu ne sai aka ce fusul jami'in su amma mai bugun mana gida jira fusulu lan arar rufu ani da ita eh ba fusula kamar yadda fusulu hashin nau'o'in mutuwa daban-daban lahum adha ya fi musibantar kafirai minal wahami daga annoba yadda suke tsoron sahabbai ba sa tsoron annoba kamar haka annoba ce take za ta zo a lokaci ɗaya cikin minti ɗaya ta kashe mutane dubbai to su kafirai ko sulu hatsin nau'o'in mutuwa daban-daban shine fusul daga fasalu ne ai fasalu kamar rabewa to fusul hatsin nau'o'in mutuwa daban-daban lahum adha ya fi musibantar kafirai والساعة أدهي وعمر lahum adaha ya fi musibantar kafirai ko ya fi kusantar su min alwakami daga annoba almasdaril bidu humran ba'da ma waradat min al-ida kullamas wa min al-lamami min al-limami almasdaril bibi almasdaril bibi humra ba'da ma waradat min al-ida kullamas wa min al-limami su sahabbai har yanzu yana maka magana akan sahabbai almasdaril bibi masu juyar da farin takwabi ne humran ya koma ja shine masdari asalin kalmar masdarina ne masdarina shine masu juyarwa fi'ilinsa shine sadara suna cewa sadara alal ma'i ma'ana ya juya daga wajen ruwa sadara alal ma'i ya juya daga bar ya bar wajen ruwa to shi ne in aka ce masdarina ma'ana masu juyarwa to a ka'ida in aka samu mudafun wa mudafu ilaihi duk kalmar da ya zanto tana da irin su muslimina ko masdarina irin wannan to in aka samu mudafun wa mudafu ilaihi akan share wannan nu'ara sai ce maka al masdaril biba sai share nu'ara a matsayin ya ce masdarina to tunda an raba shi zuwa ga bibi to su sahabbai al masdaril bibi masu mai da farin takwabi ne homaran ya koma ja ba da ma waradat bayan wannan takobin ya gangaro milal ida ta kan kafirai kulla masuwaddin akan dukkanin wani mai bakin gashi milal limami daga tukullumar kai mana takobin sahabbai fari kan su suke mai da shi koma jajjaur saboda ya sha jinin kafirai shine almasdalil bibi su sahabbai su ne masu juyar da farin takwabi humran ya koma jami'a ba'ada ma waradat minal ida bayan ya gangaro daga wajen makiya kulla maswaddin akan dukkan mai bakin gashi shine kulla maswaddin muswaddin kai afwa muswaddin kulla muswaddin dukkan mai farin gashi minal limami daga tukullar kansa wal katibina bi sumuril kaddi ma tarakat aqlamuhum harfa jismin ghayra munajimi sai amfani da wannan terminology na malaman imla'i sai ce wal katibina fassara ta farko kenan in ka dauki zallan baki ba ni baki in baka fassara abin da Hausawa suke cewa ban baki in baka fassara wal katibina su sahabbai masu rubutu ne amma ba rubutun ba da biro ko da alƙalami ba bi sumurul kafi da mashi kilar kadu ma tarakat aqlamuhum alƙalaman su ba bar harfa jismin wani harafi na jiki ba gaira mun ajini ba tare da sun masa dubu ba daman harafi sun aka ce muhimmala shine harafin da ba shi da dubu irin su an baki da irin sauransu in aka ce muhimmala mara dubu in an ce muhujama ko mai dubu to su sabai masu rubutu ne da mashin kaddu wannan mashin nasu bai bar harfa jismin harafi na jiki ba harfa shine harafi gaira mun ajin wanda ba a baka digo ba eh wannan kenan shine fassara wai ba ni baki in baka fassara to sabon da Imam al-Bukhari kuma yake so ka gane a cikin wannan baitin wal katibina su sahabbai radiyallahu ta'ala anhum wal katibina masu rubutu ne ai masu suka ne katibina nan sai ka dauke ta da ma'anar da'ini na masu suka ne wal katibina sahabbai masu suka ne bi sumurul kaddi da mashi kiran katsirar katsu katsun wata makera ce ta mashi wanda sun gwanance wajen yin mashi da mashin katsu ma tarakat aqlamuhum aqlamuhum ma sunan su wannan aqlam jami'i ne na qalamun aqlamuhum mashinan su mashin da ke hannun su ma tarakat bai bar harfa jismin wani gefe na ciki ba gaira mun azumi ba tare da ya soke shi ba shakir silahi lahum sima tamayyizuhum wal ward yamtazu bi sima min al amin salami shakir silahi su sahabbai shakir silahi mutane ne wanda suke dauke da makami ko kace shakir silahi mutane ne wanda suke cike da makamai lahum sima su sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam lahum sima suna da wata alama tumayyizuhum da zaka bambance su da waninsu shi sabon annabi yana da siffar da ka gan shi ka san shi ne da ka gan shi ka san shi ne shi ne shakin silahi mutane ne masu cike da makami lahum sima kuma sahabbai din suna da wata alama tumai jizuhum da kake iya bambance su da waninsu walwardu shi furen wardi wani irin fure ne wanda yake ja walwardu shi furen wardi yamtazu yana bambanta shi ne wamta zurli yau ma'ayyuhar mujlim yamtazu yana bambanta bisima da wata iriyar alama minar salami daga furen salami shi kuma furen salami wani irin fure ne wanda yake fatsi saboda haka to furen wardi wanda yake jaja wurre ana iya bambance shi da furen salami tunda shi furen salami fatsi-fatsi ne fari-fari ne kamar milik kalo kenan eh to shakin suna yin sabai mutane da wanda suke cike da makami lahum sima suna da alama to mayyizuhum da kake iya bambance su da wani su da kaga sahabi ka san sahabi ne da kaga wanda ba shi ba ka san wannan ba shi bane wal wardu shi turaren wardi ko ka ce furen wardi yamtazu ko ka ce yumtazu a bilbina'i majhuli kenan yumtazu ana iya bambance shi bisima da wata iriyar alama min salami daga faran salami shine fatsi tudi ilayka riyahun nashri nasri nashrahum fatusbiha zahari fil akamami kullikami sai ka ce riyahun nasri iska ta nasara tuhudi ilayka tana korowa zuwa gare ka na sharahumu kanshinsu na sharahumu shi ma da yake da ban mugun na gida ya gyara ba na sharatuhum ba shi fi'ilin na shara in ya zama fi'ili ne to za a iya sa masa ta irin a ce na sharat ko na shartu amma wannan na sharahumu an kawo shi a siga ce kamar ta ismi saboda haka wannan taɗin ba ta samu damar shiga ba da an kawo shi ne a sigar fili to taɗin za ta samu shiga. Riyahun Nasri iska ta nasara, tuhudi ilaika ita ce take korowa zuwa gare ka, na sharahumu tashin ƙanshinsu. Fata hasibin zahara, shi ma wannan zahara, fata hasibin zahara, shi ma zahara, wasalin na sama ake so. mai yin wasalin watakila ya ji tsoro ne sai a sama kuma zuwa zo a ƙasa to na saman muke so fata hasibun sahara sai ka yi tsammanin fure fil akmani a cikin kwansansa kulluka ne kowane irin sadauki ne mana duk wani sadauki idan ka ganshi sai ka yi tsammanin fure ne a cikin kwansansa lokacin da fure fito a cikin kwansansa ai za ka kwansan ya kama shi da kyau eh shine fata hasibun sahara sai ka yi tsammanin fata hasiba sai ka yi tsammanin kullaka ne dukkanin wani sadauki eh to fata hasiba sai ka yi tsammanin kullaka ne dukkanin wani sadauki az-zahara fure ne fil akmani a cikin kwansansa ka annahum fi zuhuril kayl nabturuban min shiddatil hazmi la min shiddatil hubni ka annahum ya ce har yanzu ina gaya maka ka annahum idan ka su sahabbai fi zuhuril kairi a bayan dawakai na buturuban sai ka yi tsammanin wani tsiro ne da ya fito akan tsauni akan jigawa ya kake ga tsiro ya fito akan jigawa kaga za ka ga ya tsaya da kyau kenan tunda gurin tsayuwarsa ne dama to idan ka ga sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ka annahum kai ka ce su sahabbai din fi zuhuril kairi a bayan dawakai na buturuban tsiro ne wanda ya fito akan jigawa min shiddatil hasli saboda tsananin himmarsu ta gaskiya la min shiddatil huzni ba saboda tsananin damara ba kar ka ji an ce in ka gansu a bayan dawakai kai ka ce tsiro ne da ya fito akan jigawa kai tsammanin wai damara suka sha suka dandame shan sai ce a a min shiddatil hazmi saboda tsabar tsananin himma ne da yin abu tsakani da Allah la min shiddatul huzumi ba saboda tsananin damara bane to hazmi nan niyya huzumi kuma damara tarak qulubul ida min ba'dihim faraqan fama tufarriqu bainal bahri wal buhami tarak qulubul ida qulubul ida zakatan makiya eh qulubul ida zakatan makiya sune dai kafirai tarak ta furgita ɗara shi ne kamar na tashi kamar da tsuntsu yake tashi to ɗara ta firgita mana ta tashi ai hausa ana cewa hankalinsa ya tashi ko to ɗara ƙulubul ida zukatan makiya ɗara ta tashi ko ka ce ta firgita min ba'asihim saboda tsoron da suke ji faratan saboda tsoro fa suka firgita fama tufarriku fama tufarrika ba sa bambance bainal bahani tsakanin karamar dabba shine bahani wal buhali da kuma sadauki komai suka gani firgita su yake shi ne to ɗarar kulubul ida kulubul ida zukatan makiya ɗarar ta firgita min ba asibin saboda tsoronsu farakan saboda tsoro fama su farriku ba sa iya bambance bainar bahali tsakanin karamar dabba wal buhali da sadauki ko dabba suka gani sai su firgice ai ba haushe ma na kawai wanda maciji ya cije shi ko tsun ma ya gani sai ya firgita ko to saboda haka ba sa iya bambance bainal bahami tsakanin dabba wal buhami da sadauki duk abin da suka gani firgita su yake yi ko motsin kaza suka ji sai su firgita sai su zama na zo za a kashe su ne kuma wannan haka al'adar sa tashin hankali take lokacin da an karanta ban gano wannan baitin ba sai lokacin da aka fara boko haram ko tayar mota ne ta fashe tsammani ake bom ne ko tayar mota ne wata ran bana manta a adamatun da daddare tayar mota ta fashe da ta yi dam din nan jami'an tsaro suka tsammanin hari aka kawo suka yi ta harba bindiga sama a wannan daren an ce sai da wannan abin ya sa don mutuwar mutum ɗaya kaga ba ma harin a haka ba to shine fama ta farraka ba ta iya bambancewa fama tufarriku ba tufarrika ba ta iya bambance bainal bani tsakanin karamar dabba wal buhani da kuma sadauki komai suka gani firgita su yake saboda tashin hankali kuma wani haka ake a al'adar tsoro take in dai mutum ko da shi yana tsammanin wani abu zai faru to ko ya ga wani abu sai tsammanin wannan abun ne wa man takun bi rasulillahi nasratuhu in talquhu usdun fi ajaniha tajni wa man takun bi rasulillahi nasratuhu nasratuhu إن تلقه إن تلقه الأسد في آذانها تجني ومن تكن برسول الله نصرته ومن تكن نصرته wanda taimakon sa ya kasance bi rasulullahi daga da manzon Allah ne ma'ana duk wanda yace manzon Allah zai taimaka kamar yadda sahabbai suka yi shine wa man takun nusratuhu wanda taimakon sa ya kasance bi rasulullahi ga manzon Allah ne yace ya bada rayuwarsa dan ya taimaki annabi ya bada ransa saboda ran annabi sallallahu alaihi wasallam ya tsira ya ba da ransa dukiyarsa da lokacinsa dan addinin annabi sallallahu alaihi wasallam ya gaba in talqahul usudu ko za ko kare suka da shi shi ma nan usudu ba asadu ba usudu eh in talqahul usudu alifin farko da rufu'a sini ma na biyu da rufu'a dalma da rufu'a in talqahul usudu jam'u taksir ne ko za ko kare suka hadu da shi taji sa kwanta fi ajamiha a cikin duhuwar a cikin duhuwar mana ko zaki ne da shi ya koma ya kwanta cikin duhuwarsa shine in talqahul usudu ko za ko kare suka da shi ta jini sa koma su kwanta fi ajamiha a cikin duhuwar mana ko zaki ne ba abin da isai maka eh duk girman mutum duk kasai da san ya zanto ka sallamar da kanka dan ka taimaki addini to kafa ƙarfinsa kuma a nan kamar imam al-busai radiyallahu ta'ala anhu yana so da kuma ne kissar safina ne akwai sabon annabi ai safina ba wannan na ummu salama wanda ummu salama ta kyanta shi da sharadin zai rika yi wa annabi hidima a asalin sunansa wasu sun ce sunansa hakim ne akwai sunaye daban-daban in ka duba littattafan tarihi za a ga suna kama da suna wajen sun kai kamar guda biyar shi safina tafiya aka yi da mutane suka gaji sai ya karɓi kayan ya karɓa sai ma yake sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ai ka zama safina ka zama jirgi kai jirgi ne to tun a wannan lokacin da annabi ya ce masa ka zama jirgi tun a lokacin bai sake jin nauyin kaya ba wani daga cikin mai rubutun tarihi ya ce kayan da raƙumi biyar kayan da raƙumi bakwai zai ɗauka safina zai iya ɗaukan kayan a kansa kuma bai ji nauyin kayan ba kuma yana tafiya baya gajiya tun lokacin da annabi ya ce masa safina ya ce masa jirgi ka zama jirgi ka ji mu'jiza ta maiki sallallahu alaihi wasallam ya tashi lokaci da daga lokacin da annabi ya ce masa safina ka jirgi to daga lokacin ya daina jin nauyin kaya in tafiya ta kai nan da Lagos safina zai iya zuwan ta a kafa da kaya bai ji nauyin kayan ba kuma bai gaji da tafiya ba to shi safina to wannan safina da ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa ka zama safina jirgi to ashe annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya masa na cewa zai hadari a jirgi san bayan wani lokaci a karshe karshen rayuwar sa shina ya hau jirgin ruwa sai jirgin ya hadari da shi to sai ya rike wani katako na jirgin duk mutanen cikin jirgin suka haraka shi kadai ya tsira ya rike wani katako katakon ya tafiya sai da ya kai shi tsibiri da ya hau tsibiri sai ya kasa gane ina ne hanya saboda ruwa ne zai ta ja baka san gabas yake kudu yamma ba to hawa tsibiri ce da wahala yana neman ina zai tafi kawai sai zaki ya taso masa yana masa gwarnani zaki yana yi wa kansa sai ce kai zaki baka san ni ba ni ne fa safina maula rasulullah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa wa zakin nan haka ni ne fa safina maula rasulullah safina yace to a lokacin ma yayi batan kai bai san ina zai fita ba zaki shi yazo yake nuna mar hanya in zai bauɗe hanya sai zakin ya rika zuwa yana tura shi nan masa yana masa ishara da kansa cewa ga yadda zai bi zaki shi ya fitar da shi kuma ya hadisan da suka zo akan falalar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un yawanci in ka kalli ruwaya su in ka kalli isnadin zuwa ga isnadin yana cikewa ne zuwa ga safina saboda hadisin falalar inna lillahi wa inna ilaihi raji'un an same shi ne a wajen ummu salama an same shi a wajen ummu salama kuma kaga shi safina bawa ne na ummu salama abubuwan da suka faru dai masu nisa ne ba ma san shiga sharhuwa wannan din ma saboda ma'anar baitin ta fita ne to kaga nan safina zaki ya taso masa ya ce ni ne fasafi na maula rasulullah zaki ya nuna mar hanya ya koma ya kwanta to shine wa man takun bi rasulillahi nusratuhu wanda taimakon sai kasance bi rasulillahi da manzon Allah ne in talqahul us in talqahul usud ko za ko kare suka haɗu da shi ta jin ta koma ta kwanta shi ajaniha a cikin duhuwarta eh ajaniha shine kamar duhuwa irin yadda zaki yake shiga rukukin nan ya samu guri da wuri ya cushe ya matsi walan tara min waliyin gaira muntasirin bihi wala aduwin gaira munkasi walan tara min waliyin walan tara ba za ka taba gani eh walan tara watakila wannan ya ja ta ne saboda waka saboda ai nan wannan fataha take yi to kaga tun da fi'ilin tara ne da ba waka bane sai ce walan tara sai a share wannan sai a share ya ara amma kaga ya ce walan tara to ina tsammanin ko saboda waka ne wallahu a'lamu to walan tara min waliyin ba za ka taba ganin wani masoyin annabi ba sallallahu alaihi wasallam gaira muntasiri wanda ba a taimake shi ba in dai kai masoyin annabi ne to sai Allah ya taimake ka bihi wala min aduwi ba ka taba ganin wani makiyin annabi ba gaira munkasimi sai an karya shi ko shi waye duk wanda yake gaba da annabi sai Allah ya yi maganin sa shine walan tara min waliyin ba za ka taɓa ganin wani masoyin annabi ba gaira mun tasirin ba tare da an taimake shi ba bihi wala min aduwi ba ka taɓa ganin wani maki ba kuma ba ka taɓa ganin wani miki ba kuma gaira mun kasin shi kuma wanda ba a karya shi ba saboda haka a Allah ummatahu fi hirzi millatihi kallaysa allama al-ashbal fi ajami ahalla ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ahalla ummatahu ya saukar da al'ummarsa fi hirzi millatihi cikin kiyayewar addininsa ana hadisin duk wanda ya musulunta dukiyarsa da jininsa ya kubuta ahalla ummatahu annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da al'ummarsa fi hirzi millatihi cikin kiyayewar addininsa kallaisi kamar zaki halla da ya sauka ma'al ashbali tare da ƴaƴansa fi ajini fi ajami a cikin a cikin duhuwa ko ka ce a cikin rukukinsa eh kamar yadda zaki yake tare da ƴaƴansa a cikin duhuwa kaga ba wanda ya sai taba su ko to haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da al'ummarsa cikin kariya kaga ba ma zaki ba ai ko kariya ce ta aiki take cikin wani wuri da ita da ƴaƴanta aka ce ka shiga ka je ka taba ta aika hali da aiki ka shiga ka taba ƴaƴan to haka addinin musulunci ya kiyaye al'ummar musulmi ahalla ummatahu fi hirzin millati ahalla annabi sallallahu alaihi wasallam ya saukar da ummatahu al'ummata fi hirzin millati cikin kiyawar addinin nasa addinin sa kalle su kamar da zaki halla ya sauka ma al-ashbali tare da ƴaƴansa fi ajami a cikin duhuwa kam jaddalat kalimatul lahi kalimatul lahi min jadalin fihi wa kam kasamil burhani min kasmi eh kam jaddalat kalimatul lahi kalmomin Allah shine alqur'ani kam sau da yawa jaddalat take rinjayen min jadalin mai rigima da ita sau da yawa ƙur'ani yakan rinjaye mai rigima da shi shine kam sau da kalimatullahi kalmomin Allah jaddala take rinjaya min jadalin mai yin jayayya fi a cikin lamarin annabi wa kam sau da yawa alburhanu hujjoji kasama take rinjayan min kasan mai neman husuma e alburhanu hujjoji wa kam sau da yawa kasama take rinjayan min kasan mai husuma da ita mana ba wanda zai fito yana fito da addinin musulunci sai addinin musulunci ya ga bayansa ka fa ka bil ilmi fil ummiyyi mu'jizatan fil jahiliyyati wat taribi fil yatimi fil yatimi fil yatimi ka fa ka mu'jizatan mu'jizatan nasaran ake so yayi fataha biyu a sama yayi kisrori biyu a ƙasa sai mu zabi na sama ka fa ka mu'jizatan sai zama maf'uli kenan ka faka mu'ujizatan ya ishe ka mu'ujiza mana ya ishe ka ka gane mu'ujizar annabi sallallahu alaihi wasallam ka faka mu'ujizatan ya ishe ka mu'ujiza bil ilmi cikin ilimi na annabi sallallahu alaihi wasallam fil ummiyi halin kasancewar sa bai taɓa zuwa makaranta ba shine annabiyul ummiyi a malamai sun yi ta magana akan me ake nufi da ummiyi yawanci ummi sun ce wanda bai taɓa zuwa makaranta ba shine ummi wanda baya karatu baya rubutu amma akwai wata fassara ta ummi wanda na ji daga cikin daga baki shehin mushak zubairu madigawa lalle wannan fassara ta shehu zubairu madigawa ta ummi tun da ake fassara kalmar ban taɓa cikin fassara da na gamsu kamar ta ba yace in aka ce ummi sabani yadda mutane za su ce wanda baya karatu baya rubutu shine ummi amma shehu zubairu madiga ya ce to abin da za mu ce in aka ce ummi shine wanda ya fi karfin ya rubutu kuma ya fi karfin ya karatu saboda ni ai farko ana karatu ne saboda a karanta abin da wani ya rubuta don a sami ilimi ko to shi annabi malaminsa Allah ne Allah da kansa ya ce wa Allah maka malam takun ta'alam duk abin da baka sani ba ya Rasulullah mun sanar da kai wannan abu saboda haka to waye kuma zai rubuta wani abu da annabi zai karanta ya karu da shi Allah ya ce duk abin da annabi bai sani ba ya sanar da shi wa Allah maka ma lam takun ta'lam to kaga anan annabi sallallahu alaihi wasallam ya fi karfin ya karanta duk abin da wata halitta ta rubuta shi ne kaga bangaren karatu kenan rubutu kuma ana rubutawa ne dan kar amanta shi kuma annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ya masa shaida ya ce maka sannu qur'uka falatansa ya rasula za mu karantar da kai kuma ba za ka manta ba dama abin da yake sa a yi karatu a karanta ne don a karu shi Allah ya sanar da shi ana rubuta ne don kar a manta shi Allah ya ce sanu ƙuri uka falatarsa saboda haka shekaru da ma diga radiyallahu ta'ala anhu ya ce mana in kuka zo fassara ummi ku ce wanda ya fi karfin ya karatu wanda ya fi karfin ya rubutu kuma duk da alƙur'ani hujja ta alƙur'ani to ka faka mu'jizatan ya ishe ka mu'jiza bil ilmi ga ilmi fil ummi ga wannan bawan Allah da ya fi karfin ya rubutu ya karatu ya kasance mai ilimi fil jahiliyyati a lokacin jahiliya da lokacin ilimi ne a ce wani ne ma ya koya masa fil jahiliyyati a cikin jahiliya wattabibi kuma ya taso mutum ne mai ladabi mai ilimi fil yutani a cikin marinci da yawa marayu sun kan fuskanci karancin tarbiyya saboda idan iyaye suna tsaye a kai za a yi ce eh kaza bar kaza to shi annabi sallallahu alaihi wasallam ya taso da da ilimi halin kasancewarsa kuma maraya ita ma wannan ta ishe ka mu'jiza ya fi kowa ilimi halin kasancewar baya karatu baya rubutu kuma ya tashi ya fi kowa tarbiyya ba tare da kuma ya rayu da iyayensa ba na taraka sun suka koya masa wannan tarbiyya sannan kuma shi wa tabibi fil yatimin nan su kuma malaman adadi ma suna kallon sa ta wata fuskar daban su wa tabibi fil yatimin nan ma shi shi adabin ma a wajen su su ilimi ne saboda suna kawo hujja hadisin da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa addabani rabbi fa ahsanu ta'dibi to su malaman adab sun kalli asbabun nuzul din ne suka ce lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam sun sayyidina ali suna tare da shi sai su ga larabawa daga nahiyoyi daban-daban suna zuwa wajen annabi sallallahu alaihi wasallam kuma kowane balarabe ya zo sai annabi ya masa yare irin na gidansu kai hatta kai ma akwai sahabban da idan wasu larabawan suka zo idan annabi yana musu magana da larabci irin nasu wasu sahabban ma ba sa gane me ake faɗa shi yasa an ce sayyidina ali ne sai ke tambayan sa ya rasulullahi na ganka kana magana da bakin larabawa wani lokacin ma kuna wasu irin kalamai da ba ma ma gane me kuke faɗa saboda ba larabci ne da muka saba da shi ba sai ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce masa addabani rabbi ubangiji na ne ya koyar da ni fa ahsana ta'dibi kuma ya kyautata koyar da ni saboda haka duk wanda ya zo zan yi yaransa eh wallahu ta'ala a'lam